saboda waɗannan hausawan kada su gamu
Kada su ganku.
eh kada su gamu Kada ku gansu.
Eh.
Kada su ganku.
eh to shi ne dalilin ake rufe ido Eh, amma am- amma Monrovia ko akwai Hausawa?
yo ai da ko- ko ko za a nemo su ne wajejen mu a a waɗanda ya tafi da su Eh, eh.
maza Eh, na na fahimta. Saboda haka kullum in kuna tafiya Kullum kullum ya muna da kamata a ku rufe.
kasa lullubi.
ko zu da muka je a cikin rufi muka je sai- sai sun zakuɗa sun tafi ka- kallon waɗansu namun jejin sannan mu a- a ce ku ɗaga fuska ku ku gani mu mu ɗage rufin kan mu ga abin da ke akwai Sai a rufe. a sa- eh
Kin fahimta s- m- mu turawa ah, ba mu yi haka ba. Um, Ina tsammani ba mu fahimta mm, wannan ba.
sosai
Muna zamani in akwai abubuwan sha'awa ya kamata mu mu kara ilmi mu duba mu fahimta haka muka fa- mu- muka kara ilmin ilmin mu um, ke kin yi aikin makaranta da yawa kina zamani ilmin mata ya um, yana da kyau um, kina zamani dole ne mata su koyo su kara ilminsu sosai
amma in an sa lullubi yaya za a kara ilmi
Yo, ai ku- suna gaba da shi da mutanensa Eh,
to ku kuma kanku na nan a rufe ƙasa kurin kuke kallo mm, eh, to nan na gwaggwana nan ɗansa nan ƙaninsa yana nan mhm, mijin wannan da muke tafa tare da ita mhm, to sai su sun wuce sun tafi kallon wani mhm, sannan za a kai wa gurin wannan mu buɗe ido eh, mu gani daga ƙaninsa sai ɗansa
Ko, ko wannan dan mm, labarin Muhammad ne ko, ko al'ada daga nan ne ko kin Mm. zarafin muhammadiya ne ya ce ya kamata aka yi haka yi mata su su- su tsara kansu kada ka ga wani ko za ka yi sha'awarsa ko kuma wani ya ganka ka ka- ka yi sha'awa- yi Tun- sha'awar don me maza ba su yi haka ba
Ah, don me maza ba su da lullubi to ai maza ne
na fahimta na fahimta wasa na ke yi kin fahimta al'adunmu Mm, daban ne daban ne Eh, mu mu kyale maza su kyale mu muna so mu mu- mu kara ilmi ah, sai mu- su suna kyale mu muna kyalen su shikenan lokacin da muni yi aikin mu eh a duniya
yo, ai ai ai da da turawa da da da bahaushe ba ɗaya ba ne Eh, gaskiya. gaskiya. Kina tsammani um, an kara wannan al- al'ada a hule da amfanin lulubi Mm, an an kara wannan tun da kuruciya naki mm.
ko, ko an rage.
Mm, tun da ka kuruciya wato ɗan da aka haifa a nan gida Mhm,
tun kana jinjiri mhm, in za a kai ka gidan wanka gidan yayyan gidan ciroma sarki uban wannan wato sai a sa a goya ka
ah, a mai da zane ai,
a lullube ka aha,
sai an je can a sauke ka idan kuma kun data ne kamar su salamatu to ba za a fita da ku da rana ba sai dai da almuru a sa ku ga waɗansu ku yanki a nan su muku kan dagarki ga ku kunan wannan na biye da wannan wannan na biye da wannan kamar jaba ga waɗansu bayin suna biye da ku har gidan wannan kanku a lullube da daddare to ba ka saba ba dole ya zama al'ada to waɗannan ku ne yanzu tunda yake abu ya zame musu na zamanin su tun kana jin jiri za a fita da kai kanka ba ta giya namiji ne in mace ce kanka ba fatala a je da kai gidan da za a to in kuma sun girma ga makaranta daga makaranta ne inda ka ga dama za ka to ina kulli sun zama baturi
Eh amma da yawansu ba su ci gaba da aikin makaranta ba su su fita daga makaranta kamar faranare ko biyu ko uku su yi aure lokaci-lokaci mai gidansu masu gidajensu ba su so su ci gaba aikin makaranta
Aika sanar ma sun haihu suna neman nani tana goya musu a sai su tafi makaranta.
lokaci lokaci amma akwai maza da yawa wanda su hana mata su ci gaba da aikin To ai abin da ya sa ko kin fahimta yaran mu mata ba kamar yaran turawa ba ne sun zarme da san abin wani ga mijinsu in suka ga wani sai su ga sun fi sha'awar wancan da nasu ƙoƙin gani to daga haka sai auren wannan ya ɓaci sai wancan ake hannu shi ne dalili ba daɗi ba shi da amfani shi ya sa waɗansu ba su yarda da matan nasu suna zuwa cin gaba da ilimi matan ne namu ba su da daɗin hali in ka tsaya gaskiyarka to ba abin da zai same ka
sai an yi haƙuri ka tara iyalinka in kuma ma ba ka da rabon haihuwa da mutumin nan sai ku zauna zaman duniya soyayya ta gama mu da can da aka auren da mu ai baka ga mutum ba bai ganka ba tsofaffi ne kuma ake gama mu da su kuma amma an ka je cikin ikon Allah ko ba da tsakanin ku sai Allah ya gama soyayyar ku da mutum tsoronsa kuma kake ji kanka ba ta masa amma kya gama da yanzu waɗannan wai sai da yardar ka za a baka miji mu ba mu san wannan ba amma kuma ka zauna da su har sai da ta Allah ta kasance da ka sa'an ubanka sai wanda ya ɗara ubanka juna haka za a ɗauka a bayar da kai don duk haukan da kai da ƙuruciyarka za su iya haƙure maka kai kuma baka san kowa ba su ka gani za ka iya zaune musu in ji dalilin da ake aurar da ɗa a lokacin zarmewa suka yi shi yasa mazan suke yi waɗanda suka ga waɗansu sun nuna to sai suka yi yadda da matansu su tafi waɗanda kuma matansu suka yadda suna tsare da mutuncinsu to suna nan suna ci gaba da iliminsu kuma ga ƴaƴa sai su bar mai goyo ta yi musu lemu
Hajiya na tsanani kin gaji ko rana yan yawa wallahi ba ku
sai ki huta to in kin yarda sai mu ci gaba gobe.
Allah ya kare Allah ya kare
Matan Mr. Brown.
aiki da ban ce na sa da su ba matan mr brand ɗin da matan mr gawes don shi mr gawes matarsa wani zuwa da muka yi ingila sai muka iske ya ce matarsa ta ƙe shi ta ce ita ba za ta aure shi ba za- za ta sake miji to a lokacin da sai muka yi ta mamaki muka ce ashe bature ba na kashe aure a wuransu na zobe su ce sun kashe ya ce to ga ta nan dai ta ta ce tafiyar ta za ta yi ta yi inda ta ga dama an kashe aure na ce to an kai kai wata mai gida
Ama kin sha shayi da su lokacin da suna nan Mm, kafin da ta tafi. Ta tafi?
eh, Ta can- ta can- tashi ta tafi?
idan ma can suke can suke ingila da suka gama aikin gwamnatin can garin su ta ta ta ta ƙi auren
Kin ji labari kawai.
in ya aiko da takarda Ai, gurin ai.
kuma shi mr brown wanda yake ɗan uwan matan mr gawes ne Mhm.
to shi kuma ya- ya gaya mana shi ne kuma ya gaji yin gwamnan mr gawes ɗin. to kuma duk yawon da muke ita matan mr brown ita kuma kanwar mr gawes ce Eh, kamar ka au- wannan ya auri na wannan wannan ya auri na wannan haka suke kai. Ina tsammani su bar suna nan.
Hmm?
Sun Mr. Brown da Mr. Gowers Hmm.
su abokai ne.
Eh, Shi ne dalilin ko?
eh.
Aka shirya. To hajiya sai gobe sai Allah ya sai- kai amin amin. To yau juma'a. Hajiya. Jiya ina tunanin kuruciya na ke. Ina son tambaye ki ko ko kin yi irin wannan aikin makarantar ta alkuran kamar yadda suke yi yanzu. A'a. ko s- ai na gaya miki ina da shekara bakwai Kawai.
gudun ubana ya min aure a kai muka ya zan yi in- in- in yi titin To, madalla.
ƙura'ani
bayan lokacin aure ba ba a ba a koyar miki
bayan aure ilmin kura shi sarkin katsina ya dinga ya- ya- ya sa mun ka shiga makaranta aha
to har na samu sannan na gode muka yi muka sassauke muka sassauke ƙura'ani mhm, sittin sarkin kano abdullahi ne ya sa mutane suka je aka yi bikin saukar karatu na ya sa aka ɗauki ƙura'anin ubanmu aka kai mu
mhm.
ƙura'anin sarkin kano abbas aka kai mu tsofaffin matan gidanmu abin da aka koyar mana na koyar musu littattafai sai aka tambaye su ranar ya tambaye su yaya karatun da kuke yi ku biya inji sai suka dinga yi suna kuskure bakinsu baya yin bakin littafin sosai sai ya ce yaya kuke bata baki sai suka ce a ai yarinya ita ta koya mana sai na ce to ni da kai ba zan ƙara koya kowa ba abin da na yana waya a shi to daga sannan ba ƙara titin ba sai dai abin da na sani ni wanda na yi in yi a karatuna amma ba da in koya wani ba
Ke da kanki.
ni da kaina eh, Haka su sauran su yi?
sauran yan uwansu ne suke gaya musu har suka koma kuma ma dai suka abin ya faskara aka bar nasu su matan nasa na tun da tsofaffi bakinsu baya fita daidai to sai yaran suka yi ta yi waye wannan Ah, to mai ɗakin ce to
Bari ki ki gaya mana abubuwan da kika yi lokacin da ke ce a Mariya ko kin yi aikin abinci ko kin yi aikin saka ko ne.
sai ina kwance a gado ana matsa min jikina kudu ana ranki daɗe ina
Shikenan.
sai da na zama mutum sosai to shi ne sai wahalar gida aikin da ya taso ya ce mu zo ki raba musu aiki mu zo mu raba musu aiki in wanda zan iya kama ne in kama to ya koma daga baya ya sanya ni nake yi masa girkin abincin da yake so sai ya ya ce ya aiko ko daga fada ya ce a cewa mai ɗaki ga kaza ina son sa kamin in fi- in koma- kamin in tashi daga fada yana fi- tasowa abincin na zuwa
Yana
yana tashi daga fada kamar sarki yanzu ba yana fada ba yana can gurin maza eh, to in ya gama shari'ar da yake zai shigo gida mhm, to in ya shigo sai iske abincin mhm.
na gani
Shikenan.
Ni,
Kina da kwarakwarai?
mm, Kina da kwarakwarai?
na ce miki goma sha uku gare ni Goma sha uku. Gaskiya. ah, Na rubuta mana to- kuma kin ce a nan ita uwar gida ashirin da biyu Mm, ita ta biyu sha hudu mm,
ita hajiya ni ban sani ba ko saude
mm.
a nawa ne gare su saude da hajiya ba ko ki, ki sani nan gida Mm, eh. na ke kuma sha uku gare ku. Eh, na sake rubuta a nan su sarra su da suna da su kamar haka Mm, Mm.
uwar gida tana da da su mai biyu uwar gida tana da wadda take biyo mai biyo uwar gida tana da mutum goma Mhm.
ni karamarsu ina da sha uku
Saboda sarki yana son ki.
don gadon wajen ne haka Ah, waccan ma wadda ta fita ya sake ta aka kai ni mhm.
ita ma dama kwarakwaran wajen ta ne Oh, So, ka sami nata.
Mm, Ah, Kin sami aka farce ne, kin sami nata.
eh,
Um, yaya in in an in sarki ya kawo amariya yaya ya don me ya ce ki shiga wannan wuri maimakon wannan wuri ko ki sani akwai dalili da ta ce akwai tana nan ko uwar gida tana can yaya aka yi a katsina
haka haka ake yi kowa da gurinsa eh amma ko uwar gida wurinta ta fi duka girma ko duk daya ne duk ɗaya ne duk daya ne Mm.
ko uwar gida ita ce wurinta ah, kusa da wurin sarki ne No.
to babu dalili ko can ko can duk daya ne Mm.
So, kinga yanzu a nan uwar gida ita ce kusa da sarki amma ba dole ba ne.
Mm. A da lokacin ubanmu uwar gida tana can ɗakin da nake.
Ah, gaskiya kin gaya mani haka.
Mai bi mata tana nan wajen ya sarkin musulmi.
Aha,
Wadda take biyo wannan tana nan wajen ta kuba.
amma da
Ƙaramarsu tana nan wajen sararin garken nan, aha wajen nan.
can.
Eh, Mhm, su da haka suke.
mhm. A nan Mm.
laborari ne, Mm?
wurin sarki ne, Na?
amma a lokacin ubanmu nan ba a gini ba.
shekacce kurin hakanan ta wajen wata kwarkwara uwar waje to da sarki alhaji ya- ya ci sai yi wannan dogon gida Mhm,
to sai ya ɗebi nan sai yi wan- wannan ɗaki mai zanen nan wancan soro na 'yan soro ga ƙofa nan da aka riƙe aka yi taga mhm.
to ta nan ake cewa nan ban ɗakin 'yan soro ne ga ga inda suke shigowa ko su yi wani abu can kuma inda yaran abba suke akwai kicin da oven Can?
ne can Oh, ɗakin can. Eh, akwai har yanzu.
eh Ayawa ko cin yawa ne a kan nebe
yalwa kan nebe yalwa a nan ne ko yalwa a haka take ko wajen uwar soro oho kusa da kitchen kitchen a a wurin yalwa ne a yalwa can inda uwar soro take eh shine yalwa eh amma da zuna fito daga wurin uwar soro akwai kitchen a ciki ba wannan ba ne
ba wannan ba ne oh daban ne nan ɗaki na nan sararin nan aha
wanda yaran abba suke ciki aha to shine da oven da ya ce an juya to a- aka daga baya aka mm, mm, mm, bar wannan Mhm.
aka rabinsa da oven rabinsa sarari haka Mhm.
in suna son girki sai su shiga su yi.
Mhm, mhm.
to
To wannan yalwa sabo ne, eh wancan kicin a yalwa sabo ne.
eh a'a Ba su- wannan kicin na yalwa a da lokacin ubanmu nan ake abincin yan kurkuku Yan kurkuku ku, ku, ku.
daga baya aka mayar musu da ai- abincinsu can cikin kurkuku suke abincinsu Mhm. Lokacin a yi kunu da safe a yi tuwo ko kuma a dafa musu wake mhm, da kokon nan a zuba tukwane tukwane ku yangi kamar ishirin mhm, su ɗauka a kan su fita mhm, su kewaya su je kurkuku mhm, su ba wa masu aiki tare da su su je su rarrabawa mhm.
mutane su kuma ku yangin nan su komo gida su karɓa aikin da za a yi abincin yamma Mhm.
to da daddare kuma a kai musu tuwo Mhm.
sannan su ɗauko kayan da suka kai da safe su taho da su Aha. Amma lokacin babanku su wasu a cikin kicin suka shirya abinci don dukkan mutanen fada ko ba haka ba? A'a sai sashi daban.
wato lokacinsa abinci wajen mata aure kamar nan wajen abba Aha.
radda take da aiki tare da shi za a yi abinci a wajen Mhm.
na sarki Mhm.
za a yi na kwararren da ke can suran sarki To.
a kai safiya da yamma Mhm.
in an gama kwanan ta biyu wadda ta karɓi kwanan ita kuma ita can za ta yi nata girki Mhm.
an riga an ajiye musu abin da za su yi sai su aikata na, na abincin sarki kuma ga hatsi za a auna wanda za su yi abincin Mhm.
kwara-kwaran nan na sauran na tare da sarki
Haka suka yi yanzu?
a ban san abin da suke ba yanzu Sannan kowa ne, kowa ce tunanta.
ni dai abu na kai min abinci ban sani ba namijinta ne nata ne da 'ya'yanta ban sani ba A gidan sarkin Katsina? Haka suka yi?
gidan sarkin katsina mai masa abinci daban kullum kwarkwara su ce za ta yi abinci da ta mutu uwar gidansa ta kwarakaransa da ta mutu sai aka ba wata mai bi mata to bai gane ba ya ce shi bai yadda ba a je a ciyar da shi wani abu to sai yakan aiki ya ce a ce min ni ga abin da yake so in girka in na gama in aiki a kira mu ƙwarƙwarar da za ta je ta kai ta ta zo ta ta karɓa ta kai masa. wannan da aka yi na wajen wannan da da ta gaji waccan mai masa abinci sai sai ya ɗauka a ba 'ya'yansa domin a can wato kowace mata aure ana ba ta hatsi yawan yadda zai kai su wa- kwana kwanan wata kwana talatin da kudin cefane na su iyalin nan kwarakwaran wajenta da bayanta kuma ga akushi za a fitar na kofar gida akwai wa masu aikin dawakai to nan kuma an kullum ne everyday duk all people
wani irin abinci kike so lokacin da ke ce amariya
ina cin tuwo to eh wani lokaci kuma a dafa taliya mhm, wani lokaci a dafa shinkafa da faduka da nama da duk kayayyaki a dafa gaba daya a zuba man shanu a- a- a- a- a- a ɗauki a fasa kwai mhm, in ruwa ya ƙare na shinkafa sai sai sauran yan kaɗan sai mai to sai a fasa kwai sai a zazzaga In an- Akan- a kan shinkafa nan in an zazzaga sai a- an gama yawan kwan da za a sa sai a mai da faifai a rufe ya turara ya turara ya- yadda yake so ya dahu domin an tashi sai a sauke mhm.
in ya sha kaɗan sai sai a a ɗebe sai a- a- a- a motsa don kowa za a ɗebarwa dai zai sami rabon ƙwannan
da daɗi ƙwarai yawwa ban taɓa ci irin wannan abinci ba. ko kun sha eh, kun ci miyan yakuwa ko ashe kubewa ko
ana miyar kuɓewa Mhm.
ana miyar kuka ana miyar karkashi ana miyar taushe
kamar yanzu Mm. yanzu ai dage-dagen dage-dage ake yi da da su manja ne ko kuma dage-dage da man kuli-kuli a da kuwa sai a nemi nama mai mai kyakkyawan nama in aka samu man sama ya isa biyu
Mm.
kuma a sau a sau kafar rago Mhm.
ko ta sa sai a zo a fasa ƙashin Mhm.
sai a zan a a- a- a- a saka bakin inda aka fasa sai sai a sa shi haka a bakin tukunya sai duk ya narke ya narke wannan na ciki ɗan wannan na cikin ƙashi sai ya narke ya shiga cikin abinci
yana da daɗi akwai Ƙwarai.
abubuwan karfi a ciki eh to yanzu ko da sai a lallaɓi ɗan nama mara mara mai ba sa san ma mai mai Mm. masu ba su so
sai a dafa
har da aka alkali da abubuwan daɗi na haka.
eh alkaki da tsatsafa da nakiya
nakiya ban sani ba nakiya ana yin ta da shinkafa aha da zuma
Ban- da man shanu aha a shi da kafe a kirba wala. sai ya bushe sai an ci haka eh yawa har da lemo da arbaba arab arbaba a da A da babu daga Takudu kawai ko?
mm, sai can kudu
Amma ayaba da mangoro da goyiba. Sam sam su Takudu abincin Takudu ne.
Mm, Ashe.
waɗannan dai su muka sani
Ban ji ba?
na ce waɗannan Eh,
su muka sani zuma
kawai.
eh, da maɗa- da maɗi Madi?
eh, Mene madi?
wato suna yin sa da da kanya Oho.
ƴaƴan kanya Mhm, mhm.
sai a dafa shi a dafa shi Da daɗi?
zaƙi kamar na zuma yes Sai a dafa sai ya bushe kadan ya zama haka.
sai ya zama tana da yauƙi ba kamar zuma
Ban taɓa ganin irin wannan ba. Ko- Har da lemu babu? Wurin mamaki yana zamani duk sai sai da abu ya ƙarfi sosai sosai turawa suka dinga ɗauko da shan abubuwan suna kawowa
su kuma suka s- suka kawo itatuwa eh su suka shuka eh abin mamaki yana zamani tun dade mm, mm, akwai irin wani annan a arewa mm, babu.
To kinga ni yanzu kinga yanzu akwai aikin talle aka yi da yawa a cikin gari haka aka yi lokacin da ke ce amarya su saura ah, mata a- a cikin gari ko ko cikin fata suka yi tare tare da yarinya da talla talla haka kake talla Mm.
A'a, wani abin zamani ne zamani ne yanzu kowa yana son kuɗi shi yasa
tun yaushe tun lokacin turawa suka zo eh, an fara wani eh, amma bai ƙarfi ba sosai
to yaushe an fara mai karfi mai ƙarfi sai da aka samu mulkin kai amma aka samu mulkin kai milkin kai ashe ashe a- a- al'adun sabo ne eh da makarantu da mulkin kai duk waɗansu abubuwan su suka kawo su
wannan al'ada yana da kyau
a to abin da zamani ya kawo ai sai a ɗauka
kinga in da yara sai dai su yi aiki amfani a gida ko kuma a aike su su kai wani abu wani gida Mhm.
iyakaci kenan in ka je ka daɗe wadda ta aike ka sai ta ce to ga yau nan na zuba a ka idan yannan ya bushe ba ki komo ba sha faɗa to nan da nan yarinya da gudu za ta je inda aka aike ta ta je maza maza ta komo Mhm.
ka- ka- kamun yadda aka ce mata ɗin. in ku taƙi ta zauna to in ta komo duka ne Mhm. Sun dade suna so su yi yawo Eh,
su ce ya kamata su yi yawo da talle.
eh, yanzu- yanzu yanzu suka samu sakewa wurin iyayensu inda yake ga makaranta ba sai su je su kuma yadda suke so ba
Wannan abin mamaki sai ne.
uwa sai ta ta- ta nemo abin da za ta dora a ɗanta ta ce ne kaka sayar ka komo in aka sami shasha sai yarinya ta je ba ta sayar ba ta yini ta komo uwa ta ce mata to sai kira mama kuɗin da kika je kika ɓatar Mhm. Mhm.
ba sai ta koma kuma gurin maza ba Mhm. Um, Kuma l- lokacin Amariya, lokacin ki a Amariya, su mata a gari suka fitawa su mm, su je wani wuri don biki. bikin aure ko bikin suna ta da dare aka ba su izini su su fita da biki sam sai wanda ba shi da aure shi yake zuwa biki a da
amma aka yi aure kamar shekara bakwai ko takwas ko tara ko ba haka ba
Mm, sai su kanana mm.
za su- suna da yanci su fita
lokacin mu ko ko gidan kakar mu fa ba mu zuwa wurin ubanmu sai da daddare ake kai mu Mhm.
in ya so masu kwana su kwana a gidan da safe su waye gari a gidan ba za a maido su ba kuma sai wani wanda Mhm.
ba wanda ya gansu ba su ga kowa ba sai dai gidan kakan nan taka da aka kai ka ya gama da yanzu tun da yake ga makaranta ko ina mutum sai ya je Mhm.
ya makaranta ce ta sa
amma tun yaushe aka aka fara irin wannan al'adar kulle
kulle Mhm.
kulle tun tun da ka lokacin su dabo
Mhm.
tun da ka da
su dawo kuma sun fara um, sun mm, sun fara addinin
mm,
fara a- addinin ah, musulmai ana lokacin da aka fara mm, musulunci a kano ba?
musulunci na aka fara lokacin da Eh, Dabo har da shekara uwarsa, uwar gidansa.
eh,
Su suna can,
eh.
ita, Yeah.
ita ta zauna.
ta zauna a ɗakin yasidi can ɗakin nan Yanzu mai- idi, ɗakin nan mai gaskiya, tsaiwa gaskiya. Na tuna kin gaya ni. A mini, kin gaya ni.
shi guda ba yana wannan soro na kusa da asibiti Aha, madalla. To, al'adun hula ya daddaya ne.
ya daɗe
Sai lokacin zamani mata suka fita masu suka fita.
eh
Kuma ko, ko lokacin zamani su mata suka fara aikin makaranta a waje. Ko?
eh
Mm, mm.
lokacin sarkin kano audullahi ne Aha. Mm. Amma yana da kyau ko su, su, su sha il- ilmi.
Mm, su, su, su kara ilminsu.
mm, suna da ilimi kuma sa ya arziki za su za su samu ilimi za su samu aiki za su sayi sutura su sa a jikinsu kowace irin kan in aure suka yi idan mijin ba zai biya musu bukata ba da- ya ba su komai da komai to za su samu albashin nan nasu su yi wa kansu suturori su yi wa 'ya'yansu su lura da 'ya'yansu su lura da kansu shi ne jin daɗin mutumin yau
Lokacinki ba ba ka ba sai ɗanini sai sallah.
Mm. lokacin da sai addini Mhm.
sai Amma- kuma lokacin da ta riga aurenta Mhm.
ba za a yi irin yau yau an kashe aure gobe wannan ta Mhm.
fito ta kashe aure kuma sai ka tafi kara ba Mhm.
da ko da daɗi gidan mijin ko ba daɗi gidan mijin ko kana son mijin ko ko ba ka son sa in dai iyayenka su ɗan tambaye su suka ba shi sai ka sai a yi aure ka je ka zauna sai a yi haƙuri eh kamar kai kace kamar kai kace kana son shi to ko ba daɗi kana nan dai gidan mijin har in abu ya yi tsanani ko ka aiko ka ce a ga yayan kaza kaza ga kaza abin da ake mu sai su je su ce ka yi haƙuri ai aure ba abin banza ba in uba ne ce ni da uwarki ma ai haƙuri take yi da ni ni ma haƙuri nake da ni sai ki je ki haƙura inda rabo ta sami ciki ta hayayyafi ɗayanta in babu tana nan je zaune yanzu ko ‘ya'yan ci gaba
ku ya fi kyau lokacin ta yi lokacin da ya wuce
a to a al'adar musulunci dai wancan lokaci ya fi amfani
wancan Eh, don tun da yake an tsare bisa kan addininka yanzu ku an karya addini
kuma akwai mutane da yawa wanda suke so su yi amfani wannan eh
su kamar mm, malamai na musulunci ne suka yi aikin alkuran da yawa har yanzu akwai su akwai masu rubuta suna daga cikin kansu eh gaskiya za su iya rubuta kowace irin aya ta Qur'ani Mhm.
akwai su
lokacin babanki babanku akwai irinsu
Eh, ai na gaya miki tun lokacin da dalo ya zo da
shi ne kano ta addini ya yi ƙarfi don tun da yake shi zamu ɗan makarantar shehu usmanu ne dan hodiyo to ya rarraba musu tuta suka ci kowanne aka ce ga inda za su shi da ba aka turo shi nan kano akwai wanda aka tura bauchi gari gari dai haka ya dinga tura almajiran su ga kamar dai makarantar nan ce ta zamani wanda ya yi ilimi mai zurfi ba wani ana tura shi wata ƙasa bai koyar ko kuma ya yi wani abu ya zama shugaba a gurin to haka shi shehu usman ya rarraba mutanen sabi suka yi suka gada ƙasa
make ba ba kin yi irin wannan aiki ba ki yi wannan ba- ai, irin wannan aiki ba ko wani irin wannan na ah, ilimin musulunci kin ce na na ji kin ce kin kin yi aikin musulunci kin ah, kin tunata na ne kama kin kin koyo duka
to a kara- cikin kai ka kin yi karatu kin sa a cikin kai kuma kama eh akwai littattafai na karatu addini akwai ƙura'ani in ka yi ka sauke to za ka iya samun kuma littattafai a ga- a koya maka karatu to kuma yin idan ka ya buɗe ka fahimta duk littafin da ka gani ka saya ba sai an koya maka ba za ka iya gama baƙaƙen nan ka karanta za ka iya fahimta abin da ke cikinsu ga abin da Allah ya ce yana so ga abin da Allah ya ce ba ya so
amma menene bambanci tsakanin wannan da wasu kamar ah, yan nan fobi sai koyarwa
eh to shi ɗan wanda ya ca suka daga gabas ya taho da larabe ne ya zo nan ƙasar su ya ya zauna to sai su waɗannan su dama daga gari gari suka dinga tafiya wurin sa ɗaukar karatu to shi ne malamin su to
to kuma shi ya ba su izinin suka zo suka mallaki kowane gari mhm. shine Mhm.
da matansa suka ce da yayaye ya hayayyafa amma ba ɗan da allah ya sa ya zama wani abu sai 'ya'yan shekara yanzu haka da zuri'o'insa amma ba a san su ba sai dai na shekara a sani Mhm.
ita ku shekara ta shekara in da ba zai tafi sokoto su je su gaida sarkin musulmi sai ta ta yi ta kaɗi ta yi ta kaɗi aka ce sai ta tara barirruka ta ta- ta- ta- ta sa a saƙa mata fari zugu-zugu sai ta ce gagarawa ta malam in kaje a ba sarkin musulmi Mhm.
a ya sa a ɗinka masa riga To in an je sai ya addu'a ya mata addu'a ya je ya ce in Allah ya yarda za a ta ba za ta hukunta ba Mhm.
to sarki bello ma kuma da aka ce lokacin da za ta sami cikinsa da suka je sokoton da ya ce da zayawa shekara za ta yi ciki amma ɗanta sunansa bello to sai ko da ya zo ya gaya mata tana nan tana nan sai cikin bello ya shiga
Mhm.
aka haife shi Mhm.
da aka samu sadari to shi ne mai biwa kakanmu wanda ya haifi ubanmu yanzu duk kamar tun da da ba yake bai taɓa ɗa ba sai dai waɗannan zura'an nan ta shekara saboda dai ita ke a sautar shehu shi kuma ya nemi mata addu'a Mhm.
gashi nan zura'atu har mahadi sai su ne rike da kano
To kin gaya mini aka kama kanki daga can waje ta arewa aka sa su a nan aka aure su sai aka haifi ya yarsu sai aka sa sa ta a aka aka kai ta a nan
ban fahimta ba to kin gaya mini tarihin dangi danginki to
kin ce daga ta arewa a waje aka kama su aka kawo su wannan kano kin tuna ko ko an gaya miki labarin mm, danginsu kafin lokacin kakanki to shekara ta aka yi shekara ya sarkin daura ce aha
to sai dalilin za ta zo ta fi zira sai ta shigo ta rariya ta fito waje to sai wani sai ya ganta sai ya sace ta sace ta to sai ya taho sai ya- ya sayar da ita wurin dawo
ita shekara eh
ko ita ce uwar gida ko ko biyu ko to amma a- abin mamaki Mm.
ban sani ba wannan dalili a wannan labari
to sai sai ta zo suna tana nan gurin dawo to sai sai ta hayayyafa yara Mhm.
to daga baya daura suna cigiya sai suka ji ga inda yadda take Mhm.
to kamar uwar uban mace ita kuma balarabiya ce
aha
ita ma sato ta aka yi aka kawo ta Mhm.
ta- ta zuba zira'a ta ta haifi ɗa aha
ta haifi wan ubanmu ya mutu sai ta haifi ubanmu Mm.
to ubanmu ga shi zira'a sa ce a a nan gaba Mhm. Ajiya, lokacin da aka haife ki, kafin da aka haife ki, an hana aikin, mm, an hana um, sayarwa da bayi. A'a, Mm. ina ma gidan miji da daɗewa aka- aka aka hana sai da bawa
to kafin wannan lokaci akwai bayi a cikin kasuwa?
eh nan da za a kai ni aka tsina namiji da mace da mata waɗanda sun daina aure da yara 'yan mata biyu aka haɗa ni muka tafi su su goma sha biyu uba na ya ba mutum goma sha biyu ya ce su je su su zauna tare da ni su dinga aiki to da ubanmu ya mutu da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya suka dinga guduwa daga katsina suna komowa kano
Aka kama su?
a so suka gudu
Sai sun dawo?
eh Dole?
sai aka ce in aiko na ce in wanda yake ƙaunata ina ƙaunarsa inda ba ya ƙaunata su je na ce ina wanda ya ban ai babu shi
Mm.
suka koma nan kano aka bani da da kakata uwar uwata uwar hajiya da uwar baiwata ta goyo wadda ta goya ni da yatata to daga bisani ita kuma da na aurar da ita ta haifi ɗan nan da nake ce miki wanda ya yi asibitin ta na maimuna alarara Mhm.
shi ne rike da ni Allah ne rike da ni shi yake ban abinci shi yake ban ragon layya duk abin da nake so na aiki za a ɗauko a kawo mu.
yanzu babu bayi
Wato, ɗan dole sai da bayan sai sai sai sai mutan ƙauye in sun shigo suna neman abin kansu da da da tufa wancan zani da kuɗin da za su yi je su yi wa ‘ya'yansu koyi to shi ne ke bazowa su shigo cikin gari yadda suka samu suke aiki su samu suturori su yi kwalliya kamar mutanen birni kuma abin da suka kunshi suka dan samu a cikin watanni kuma sai su ɗauka su ce za su gani za su gida za su tafi su kai wa ɗayansu su shanya tuwo in an ba su tuwo sun ci sun ƙoshi sai kuma a shanya gayan tuwo in ya bushe kuma su tara rana a zuba a cikin buhun fulawa su ɗauka su tafi da shi garin su su kai ‘ya'yansu suna wankewa suna sake dafa shi busassha
haka aka yi har yanzu haka suke hanyar har gobe kai
in shinkafa ce ka ba su in sun ci sun ƙoshi sai su je su wanke ta su wanke miyar sai su zo su shanya ta bushe tangaran yadda suka tashi ita kuma su kunshe ta daban su kai wa 'ya'yansu su kuma yadda suka tashi su wanke dafa da huwa biyu
mu suka zo daga kauye eh
suka koma da kauye eh har da kaya eh in sun kai kuma an rarraba wa iyali kuma sai kuma an kwana biyu sai su sake komowa jin sun samu wurin fatauci inda za su ɗauki abu su kai gida
wayo gare su eh to shi ne ake cewa a yi ma'aikatu ƙauye don mutum ƙauye su- su- su rage zuwa birni ya za su yi mutumin birni ko ya kushi yana neman inda zai yi ba wani su kuwa nema suke su tara su kai wa 'ya'yansu ko ko ɗar mutumin ƙauye tana gidan miji da 'ya'yanta da su ba uwar ba ta kasa yin bautar su sai dai ta mutu nema dai za ta dinga yi tana kai musu su ko jin ba za su ji kanta ba su ba ta wani abu A'a. sai dai ita ta yi to nan ku binni in mutum yana da mahaifi to in ya samu gurin da ya zauna zai iya kula da mahaifinsa yana yi masa kula amma su mahaifi ne kullum bawansu
yanzu
Hmm?
in in kun ce yanzu babu a kauye a katsina ko
Yiwu, akwai waɗansu a gidan sarkin katsinan na gan- na gan su ko mutum biyu ne ko uku?
kawai su tsofaffi ce su su- tsofaffi ne ko kamar ni A'a ba tsofaffi ba ne.
kamar ni ko
Eh da yiwu ‘yan yara yara daidai dai shi sarkin katsinan ɗin.
Mhm.
ai ba zai yadda ya aje tsohuwa ba wadda ta girme shi ba amma in in wani sarki ya mutu in, in suna so su zauna su tsaya a cikin gidan sarki za a ba a izini ko ba ka ba Eh, idan idan dan wannan ya mutu wannan ya mutu ɗansa in shi ya gaje shi Eh, to matan nan na uba mm,
sai su zauna a waje a waje ɗaya a yau duk abin da za a yi ana shawara tare da su ba. Aha, kuma a ciyar da su a shayar da su a yi musu sutura gaske.
har iyakacin mutum Yau ba, yau ba, na fahimta. yanzu in wata kamar shekara ta tana so ta ta zama kwara-kwara kwara-kwara
waɗansu su suke kai kansu su ce su dai a kulle su sun ba ba sa tsayawa Mhm.
to in ya bincika ya ji sai a kawo kuɗi kamar an saye ka a baka a ce ka kai wa iyayen Mhm.
Mm.
Okay.
in ka kai wa iyayen ta shi ke nan sai a baka ganuwa da komai da- da da- da gado da- da da- da shimfiɗa Mhm.
sai ka sai ka zauna Mhm.
zaman kullum sai a shiga zama Um, yaya su, su gani labarin dangi daidai ko akwai ah, labari daga wasu tsofaffi wanda suka tuna dangin wani haka ake yi ko akwai takardu su magana Mhm. Yawwa. har yanzu aka yi wannan aka yi haka yi ai yanzu ake yin haka Hmm.
da can ku da ita da bayi ai sai ce kullum a kulle min wanci sai ka ba da kayan da za a ba Mhm.
sai a sa ta lalle a kulle maka Mhm.
to yanzu kuwa aurarru ne sun yi auren sun ji ba daɗi sai su kawo kansu su ce a tsare su su dai Mhm.
to sai a baka kuɗinka kama an saye ka Mhm. Mhm.
ka kai wa iyayenka su kuma sun samu gurin zama
Ko su mata haka suke so ko Eh.
iyayensu?
a su suke su
Wanne?
sun yi aure ba daɗi
Mhm. Sai to su ko ba sa kashe.
son yawo
Mhm.
ka yi aure ne baka ji daɗi ba ka fito ka je can ka yi baka ji daɗi ba ka fito to sai ka ga waɗancan ƙwararren nan suna zaman su komai dai sai a yi musu Mhm.
a ba su to sai ka ka kanka Mhm.
ka sayar da kanka a baka kuɗinka Mhm.
a baka kuɗinka
Ko yana tsammanin abinci ne. Lallai ya- kin kin ga ni yara na yamma kasa na yamma ce saboda haka ina tsammani na na son gani yaya haka suke so ko d- sabo- ko don mm, ginin sarki da arziki da ne
ni gidan sarki Mm, suna arziki iyayensu kuma suna samu mhm, da 'yan uwansu mhm, To. Kuma ba kyautar na ta sarkin ba, wani ma mai arziki inda dalilin iyayenka za ka samu wani abu daga jikin mai arzikin nan zai zai aiko maka da hasafi zai aiko musu da hasafi saboda sarki mhm,
an ƙaru
kin kin kin ji akwai wasu ah, wasu tarihi kamar a kasar america ko kasar ingila wanda suke suke ce wa um, yanzu babu bayis bari haka babu dama an sami kwarai-kwarai amma ba gaskiya ba ne ba gaskiya ne ba bauta yanzu
ba lauta amma akwai kwarai-kwarai
ito na ce miki su suke zuwa su kawo 'ya'yansu ai ai
ta ce ga ta nan na ba to su kuma sai su ɗauki kuɗi kamar misalin sun saya eh su baka aha eh na fahimta na fahimta amma su a waje ba su fahimta wannan Eh.
su ce in babu bauta babu dama an sami haka amma akwai dama oh to um,
za ka ci ba da wahalarka ba za ka sha ba da wahalarka ba mhm.
za ka yi sutura ba da wahalar Mhm.
sannan kuma iyayen nan naka za su zauna ba da wahala ba kuma wanda ya gansu yana tsoron su Mhm.
ya su tana gidan arziki
na fahimta
shi ne
Mm.
jiya wata ɗaya makarantar bayar kwaleji ta zo da daddare wai yau za ta zo ta tambaye ni zancen dabu da zancen shekara wai a nan aka soma makaranta bubbuga na gaya maki ƙarya sai ku ban iya ƙarya ta saboda ba ki gane ba
to
don mai kariya ce eh abinda baka gani ba ka karar da shi to ya zama kamar ƙarya
Mm.
kai kuma ba labari a kai ta kai ba kuma a yi zamani tare da kai ba to ta yaya za- za ka adar da abin nan na ce a'a na ce ni kin ga duk sarakin nan da aka yi bayan dabu 'ya'yansa 'ya'yan shekara na ce ban san su ba jikokinsu kuma manya-manyan ban san su ba Mhm.
sai ubana kaɗai na sani a bas kawo waye ne ya ce to ina ƙara miki ina ƙara miki da ƙarya me ta ce
sai ta ce a ayo ai na da ya zo in miki godiya bisa kan abin da kika yi min na ce a a ya ce ni na gaya muku kula da ni na yi aiki tun da ƙuruciyata nake wahala a kan iliminku na mutan arewa na ce ba wanda ta taɓa zuwa na ci wahala tare da ku ba wanda ya taɓa zuwa ganin ya ce ko ya sallu ko kuma zai gode mu na ci ni kuma ba kuɗi aka ban ba ce kuma da na yi aiki shekara takwas har aka rubuto takarda daga ingila aka ce a yi min hedimetin na ce ban ga tsiyar da aka ban ba ko jaki ba a taɓa ban ba balle ba sukur na ce na yi sitoki ba ni na karɓi makarantar nan taku ta arewa ga tunan kuna jin daɗi da ita dukun arziki kun rabu da tsamma
me ta ce na ce sa'idin nan na fita daga makaranta sai na ce ta biya ni kudin aikin da ne mata suna ba ba sosai suka biya ni ba na ce don wanda ya aiki shekara 33 na ce na fi karfin jaka goma na ce kuma can da na karɓi makarantar nan ban ba a taɓa ban sisin kobo ba, ban taɓa karɓa ba aiki ka nake ni dai dan ƙasar mu ta ci gaba na ce to kun ci gaba amma ba mu cewa tsohuwar na ha a je ko mu gaishe ta ko sauka ta yi wahala da ni na ce sannan yanzu in zo in buɗe baki na in dinga ce muku kaza kaza kaza na ce a ba zai yi kyau na ce da baturiya nake aiki kan ma ki zo
sannu ina jin kunya wallahi ina jin kunya ba komi kai
na ce duka su nan duka kuna na ce duk ilimin nan duk da aka tattara da komai da komai ku da kuka iya na ce ai albarkaci na kuke ci na ce amma ai kwa gaishe ni ko sau ɗaya dai wani waɗanda na wani waɗansu ma ne nake musu wanka a fasu ɗan ƙanana na ce to amma amarya dai in bata ɗauki bata hau doki ba ba za a ɗora mata kaya a kafa ba kan gaya muku komai ba wasu sai ya samu talabijin tun ina makaranta ki zo da mota ki zo mu je na ce wallahi ba inda za mu aiki na nake yi daga na gaji in ba su takarda in ce ba na yi na ce haka kwana yi
ta yi mamaki
sai kuma ta tashi dai ba gaba sakit
kai kai kai ko da ta ce yau din za ta so ko ba za ta so ba to zan same ki da ce ina nake zuwa sai dai in kin zo ko karfe goma ne kika zo ko karfe goma sha ɗaya kya same ni wajen abba da baturiya Mm, amma ni ba zan yi gaya muku wani abu na ba ina jin kunya wallahi A'a, sannu ina zancen kunya ba zancen kunya kin fahimta su da na baya a uk ko au a zaria Mm.
in in suka ci wannan za su ce "A'a, ina ruwanta duniya ta tarihin namu
Mm.
haka suna yau zama su ne da ni ni ce da kaina ni kuma ba za a sani dole ba sai abin da na kasa yi wanda ban sa kaina ba ba mai ikon ce min, mai daki zo ki yi kaza in yi a'a Ba hali. Ni abinci da suke na zamani ba wanda ya sa ni ni ma ban sa kaina ba ba na so ba na son ma ni su zo su tambaye ni wani abu inda na ce na bar makarantar shi ke nan Eh, eh. gaskiya ki saboda in in ki yarda in kin yarda ki ki ba dukansu amsoshi eh babu lokacin huta to dukansu za su so suka um, suna ta zuwa suna ta zuwa
na ce mata ni kin ga yanzu tun da na bar aiki sai in kama karatuna na ƙura'ani in yi in lokacin sallah ta yi in yi yanzu ban da zuwa lahira ba abin da nake ji ko kuwa neman duniya kuke ni ko ina neman nan in ce ba zan du su a da a hannuna da suka yi ita mama wannan Mhm.
gari da gari duk na ƙasar hausar nan da sarakunan gwari da na- da- da na hausa duk a hannuna suke makarantar sokoto ta 'yan mata ni na sa aka je aka gina ta kuma tare da matar mm, mm, mm, gwamna muka je goodbye Mhm.
aka buɗe makarantar za a buɗe makarantar sokoto sarki ya ce to za matar gwamna ta ce za ki je ku buɗe tare da ke na ce a a ba fa zan fita daga nan in je cikin mutanen sokoto ba gawa na sarkin kano abdullahi da mutanensa kai ga naka mutanen sannan san- tabbatawa ga nasu duk duk a sa ido a dinga ta ai waccan ce a sarkin kana ita ce mai ajin wajen kuɗina na ciki wallahi ba za ta samu azanci ba ban ji ba sab- saboda cewa karfin na ce ba zan je gurin buɗin ba na ce na je zo nan garin ka je ka gaya matar gwamna in kun haɗu nan gurin buɗe makaranta ka ce na ce ba zan fito ba don saboda baƙon gari ne kada a gani a dinga nuna ne na ce ba zan yadda ba ya zama na a gida suka je suka yi buɗin makarantarsu suka komo da yamma matar gona ta zo mai ɗaki biki je ba saurayi na ce a'a ba zan je ba don a dinga nuna ni in a wani guri kuka tashi buɗewa in kama ka tsina ne to zan iya fitowa talakawa mijina ne to sai da aka zo buɗe asibitin haihuwa ta katsina to da matar gwamnan ta zo tare muka tafi ta zo har gida na shirya muka fita muka shiga mota muka tafi asibitin katsina aka buɗe gidan haihuwa tare da ni sai aka dinga cewa ina matar gwamnan ina matar sarkin katsina to sai aka ce mai alkyabba ne ita ce matar sarkin katsina shi ne mabambantar mu eh to amma ina ai ba ni yadda shi abin da zan ji daɗi yana so in yi ni kuma abin da za a ce ina sarkin kana ne ina matan sarkin katsina a dinga nuna ka na ne
Allah ya sa in in yi aiki daidai amin Allah ya taimake ni in yi daidai amin ya ce ai ban yarda da ku ba
ki ki ki wayo gari ki Hajiya kin ga ya kamata in koma kasar America gobe da safe to allah ya kai mu amin amin ni a gaida ango oh suna amsawa su a amma da mamaki da babanki suna amsawa
da duka yan uwa yawwa masu waɗanda kike tare da su
sai sai ki zo sai lokacin da ke ki zo ki yi ke aure ko Allah ya sa Allah ya shirya mana amin allah ya shirya alheri ko ki zo a zuciya ko eh muna nan dai muna da ƙa'i allah ya sanya alheri a cikin auren nan Adala amin amin ya ba da yara amin amin ina haka na ke so
wallahi.
guda hudu to ina so ko dai biyu dai allah ya baka aiki abinda Allah ya ke so Mhm.
amma na yanzu am- amma yanzu ina so in je yanzu muna da muna da lokaci m- da kai saura a nan suke tunani ina akwai abubuwa ni ni ina san ina jin tsoro ni ban iya tambayoyi mai kyau ba saboda haka ina tsammani yayiwu ba mun yi hira akan abubuwa wanda kina tsammani suna da muhimmanci a cikin ranki ki tunani yanzu in akwai abubuwa da ba mun yi kuma ba mun yi hira a kansu ko in kina so ki ki ci gaba ki kara labari sai ki yi haka to ai ta nake kamar mun mun yi labarin ingila ko Eh, da ƙasar paris eh,
to mun yi magana an yi magana makka Ko?
eh, eh, gaskiya Mhm. to kuma kin ɗauki labarin naɗin sarauniya eh, kwarai kuwa
ana sauran wani abu
kin fahimta mutanen duniya an ba da coronation madam madar coronation eh har da wani har da aikin matron eh to ai su kenan har da lokacin zuciya nan Eh.
kafin lokacin aure eh
kin ga mutanen duniya mm.
suna tsammani za su tsammani wannan ita ce daban daga wasu ita ce sarauniya daidai mm.
in mu gani ranta za mu gani yadda aka yi sarauniya a kasar hausawa su fulani ta nigeria kasar nigeria ta arewa Mm.
a wannan lokaci Um, amma wasu za su ce aha wannan abin sha'awa ne amma zamu- ba za mu yarda ba da irin wannan al'adun alkeba da alkeba na na na namiji ne ko kamar sarki amma ke kin sa alkeba saboda ke ce sarani ko ba haka ba mm.
Eh, amma wannan al'adun na lullubi za su ce madalla ta ta tafi komi na duniya amma ba ta ba ta hangi wani abu ba ta gani komai da idonta za su ce wannan bai kyau ba me za ki ce in su ce haka Mm-mm. lokacin da suka ɗauke ni a mota da alkyabata da aka ce in fito aka sauke abin mota aka sauke rumfar mota sai aka ce to za a yi taken sarauniya sai ki tashi tsaye a kan mota to sai aka sai na aje alkyabba aha na zane duba eh
amma a paris ba mm?
a mecca ba a monrovia ba
marubi ai ba sun kama kai ba muna cikin jirgin ruwa
sai sarki ya sauka amma kina so ki sauka
ni ba na fa son ruwan na na na na na na teku in in ce zan zan sauka da yaya na hau sai da ina rirriƙe miji na na- na hau tsani Mhm, mhm.
wata kuma tafiyar a cikin abu ƙungiya ce ta ɗauke mu shi kuma na ƙara ne kafar mijina na riƙe na ce in faɗa za mu yi faɗa gaba ɗaya to yaya zan ce in sauko yadda su suke ƙarfin hali ta malala ai ni ba zan iya sauka ba.
amma kin gani aka rubuta a cikin wannan littafi akan sarkin diko aka rubuta shi na farko ne yana da mota shi na farko ne ya tafi maka Mm.
shi na farko ne kuma ashe shi na farko ne ya yi tafiyan duniya har da matarsa
Mm. ba ku sarkin da ya taɓa fita sai mu ai gaskiyar ki kuma kun yi ke- kun yi yawon a kewaye a ta arewa Mm.
don a kiyayen suturawa lokacin ya- yakin hitler Eh, sannan kuma mun yi yawon buɗe ido Mhm.
daga nan muka shiga jirgin ƙasa muka tafi makurdi makurdi daga har ma- makurdi daga makurdi muka shiga jirgin ruwa na wuta muka tafi mm, mm, lakwaja na kuja to daga lakwaja aka samu a mota Mhm.
kwanan mu huɗu a lakwaje muka fita kwanan mu huɗu a mugurɗi sannan muka fita kuma muka daga lakwaje aka zo da motar sarkin ukeni Mhm. ok in hatta na ibra to sai aka ɗauke mu sai muka tafi okele nan ma kwanan mu hudu daga nan sai badi
Kai. Daga nan war haka?
eh Sai badi?
sai badi
So, I- sai Ibadin.
ibadin.
Mm, Nesa ne.
eh nan kuma kwanan mu- nan kwanan mu biyu
Kawai?
ni Zuwa saboda Ibadan?
shi sarkin ibadan tsoho ne sai ce shi sarkin katsina sai je su sauko ya sauka a ɗakin su su zauna sai ya ce ai da mace na zo za ta yadda sai ya ce wai a ɗauko matarsa a gama tare da ni su kuma su je su zauna ya ce a ba za ta yi ba to shi ya sa muka yi kwana biyu a nan to daga nan da muka tashi sai Legas. daga Legas nan kuma kwanan biyu sai muka taso sai muka tafi ilori to daga ilori ne fa sai muka gangaro sai kano
Wannan lokacin hila ne ko bayan wannan lokacin?
a ba lokacin hitler Wata.
ne wannan yawon buɗe ido ne A sosai yawwa.
da kakan sarkin dauran nan ta kuma.
da kakansa yana sarkin daura muka tafi.
Mhm, mhm. Amma don me kin ah, don me ya ce ah, matarsa bai yarda ba a- a ibadan Eh, ba za ki yarda da, da mai banji daidai ba
yanzu ki je da mijinki sannan gurin wanda kuka je sai ya ce mijinki ya koma gurinsu su zauna Mhm.
ke ku an barki a wannan masauki Oho, ya ce ba za ki yarda ba Eh.
yawwa madalla ya kamata ku, ku zauna tare to lokacin da kun yi irin wannan yawo eh, a- a- a buɗe ido aka sa lullubi haka
eh, da alkyabba aka ta yi lakewa eh da alkyabata ina kallon ko ina amma ko- kowa ba ya gani na to madalla shi ne dalili Eh, kada a hana buɗe idonki amma sai a hana kalo in yadda mutane za su kallace ka kurin haka
a cikin mota ko Eh.
kalo ka yi ya- irin wannan yawo.
Mm.
Madalla.
hanyar hanyar ukela zuwa badin zuwa ibadan kishiruwa